أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa yau muna sha hudu ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 24 zuwa aya ta 25 a cikin wato suratu at-tauba a yau za mu tashi akan wannan ayar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين na'am kamar yadda al'ada ta gabata idan za mu fara karatu in akwai waɗansu mulahabat ko waɗansu kurakurai waɗanda muka ji cikin bayanai ko cikin karatu muna gabatar da su to a yau ma haka al'adar za ta gudana da izinin Allah abu na farko wajen ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu adh-dhalimun mun manta a wajen har da alkur'ani ba mu yi bayanin wannan ba akwai bayani mai muhimmanci shine wa man yatawallahum zaka same shi guda uku ne a cikin alkur'ani mai girma nan na farko wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudh zalimun na biyu ana samun shi a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين na uku kuma ana samun shi cikin suratul mumtahana ko kuma mumtahina in an ce mumtahana wadda za a jarrabata an gane ko domin ta zo daga makka zuwa madina al mumtahina kuma da za su jarrabi musulmi ta gani ko za su cika mata alkawari ina fata an fahimta to nan ma akwai wannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa wato wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun wajen fadar Allah subhanahu wataala لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون كما هكذا تو أما نتكين سورة المائدة da wanda yake cikin suratul tauba akwai minkum amma na cikin suratul mumtahina ko mumtahana babu minkum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun amma cikin suratul mumtahina ko mumtahana akwai wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a sabil in yathqafukum to shi nan yaf'alhu na ba wa man yatawallahu na ba mun fahimci wannan ko nukta ta biyu da zamu istidraki akan ta wajen qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih muka ce wato ahabba kamata a ce ba a cewa ahabbu ko ba haka nan bane muka ce har wato wanda ake kira sarki hajjaj da ya tattauna da ɗaya daga cikin malamai da nuna masa yana kuskure ce cikin alkur'ani to amma malaman lugha suka ce ya halatta a ce a habbu amma ba cikin qur'ani ba ya halatta domin sai zama to cikin kana akwai damiru sha'ani to jumla ta ahabbu ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili sai a hada ta gaba ɗaya sai a ce al jumla fi mahallin nasbi khabaru kana yasa cikin addurrul masun fi ulumil kitab maknun na al-sheikh as-samin al-halabi yace qala al-sheikh to in ka ji yace qala al-sheikh yana nufin abu hayyan at-tauhidi a cikin tafsirin sa al-bahr al-muhit tunda kowane littafi yana da nashi wato istilahi mas'ala ta uku kafin ta karshe kenan wato shine akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke nuna muhimmancin wato ƙaunar Allah da ƙaunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yadda ake gane wanda yake ƙaunar Allah kuma yake ƙaunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi na Abu Huraira wanda da cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan in mun zo wajen ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wato hukuncin soyayya ta Allah da ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauransu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake a hannunsa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai yi imani ba an gane ko hatta akuna ahabba ilaihi sai na kasance na fi soyuwa daga gare shi an gane ko min walidihi daga mahaifinsa an gane ko wa waladihi da kuma mi da kuma ‘ya'yansa kinan wannan alama ce ta son manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka fifita ƙaunarsa a kan ƙaunar mi a kan ƙaunar mahaifinka da mahaifiyarka kai hamma a kan kanka gaba ɗaya sannan abu na biyu in muka duba akwai hadithi na abdullahi ibn amr ibn al-as wanda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai taɓa yin imani ba hatta yakuna hawahu taba'an taba'an lima ji'tu bih sai son da wato son rashi ya zamanto daidai yana bin abin da na zo da shi domin wani lokaci aya sai ta dace da abin da ranka yake so to nan babu matsala hadisi ya dace da abin da ranka yake so nan babu matsala inda ake samun matsala aya ta zo ta saba mason ranka hadisi ya zo ya saba mason ranka to nan ne ake gane wanda yake son Allah yake son manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi imamul baihaqi ya fitar da shi ina fata an fahimci ne a cikin littafin sa al-madkhal ila sunan al-kubra ina fata an fahimci da sauran malaman hadisi hadisi ne kuma malamai sun inganta shi hadisi na uku kuma sai hadisi na Anas yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace thalathun abubuwa guda uku man kunna fihi duk wanda suka kasance a cikin sa wajada wala halawatul iman to ya samu wato a ce zakin imani halawa mu ce alewa ko ashe da daga larabci aka samu wani ma'ana ya samu wato daɗin imani ke an ya kuna Allah wa rasuluhu manzo an ya kuna Allah Allah ya kasance wa rasuluhu da manzonsa a habba ilaihi min masu yawa ya fi son su da komai ina fata an fahimci wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum baya son shi don komai sai don saboda Allah ba don saboda fati ya hada su ba ba don saboda kabila ta hada su ba ba don saboda yare ya hada su ba ba don saboda family ta hada su ba ba dole ba don saboda kungiya ta hada su ko gari ko ƙasa ko wani abu a'a yana son shi ne don wannan mutumin yana son Allah yana ƙaunar shi ne saboda alaƙar wannan mutumin da Allah wannan shi ne domin alaƙa ta imani ita kaɗai ce alaƙar da ba ta ƙarewa ran tashin alkiyama a duniya akwai ta kuma ta ɗore har lahira amma duk soyayyar da ba don Allah aka yi ta ba ko dai da nan duniya ai baram baram a waci in intiri ya ƙare buƙatar da ake nan akan ta duniya ta ƙare ko kuma a'a ta ɗore in an je lahira kuma a waci إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إن شاء الله إن كما واتو الله سبحانه وتعالى على أخي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إن سبعة تحدث إن باب إيمان قيامة ربوا زائي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ‘yan uwantaka tana amfani ne in akwai imani والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إذا بات أن فهمت شيسا wato halittun da ke sama alaƙa su da take ƙasa an gane ko da suke neman musu gafara shine imani الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كاجو ويؤمنون به سوما ملائكون دكي سما wadanda suke rike da al'arshi da wadanda suke kewaye da su an gane ko to su yu'minuna bihi sun yi imani da Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu suna neman gafara ga wadanda suka yi imani a cikin suratul shura sai ce wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ga wanda yake bisa doron kasa sai malamai suka ce to nan tafsisi za a yi ga waɗanda suka yi imani domin mala'iku ba za su nemi gafara ba ga wanda yake bisa doron kasa ina fata an fahimce ni wasu malamai suka ce a'a sauran mala'iku suna neman dukkan mutane da suke bisa doron kasa amma waɗancan waɗanda ke ɗauke da al'arshi su kaɗai da suke wato roƙan ma masu imani amma zance mafi inganci Allah ya hana a neman mu mutum gafara wanda yake ba mumini bane don haka lillazina amanu shina liman fil ardi sai ayi tafsirin sa wat alaka tsakanin mai rai da matacce akwai ta ko babu mun sai a ce ai babu alaka ko a akwai alaka والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان kaga suna yi min waɗanda suka yi imani roƙo kana ta yi kace Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab da yawan mutane alkhairin ka yana zo musu ta fuskar imani ban sani ko mun fahimta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa an yakraha an yi kudafa finnar ko an yi dukkan finnar kenan yana jin tsoron a kada shi cikin wuta an gane ko yana wa an ya kraha an ya'uda ilal kufri ya ji tsoron ya dawo zuwa ga kafirci kama ya krahu an yi kudafa finnar kama da yake jin tsoron a kada shi cikin wuta to waɗannan su ne alamomi na imani wanda mun faɗi saura daga cikinsu ya da da kyau mu fahimci wannan nukta ta ƙarshe kuma sai baitutukan da muka karanta a cikin wani tafsiri da ya gabata inda muka ce sha'ir ya ce tarummul majda thumma tanamu laylan يغص البحر من طلب اللآلي ومن رام الأولى من غير كد أضاء العمر في طلب المحالي أكوي كسكولي لوكتن دي كرنت بيت تكن أما هن كان ينابي كاو مسيدة قبايا واتو أسل بيت تروم المجد سنتي تروم سي أنك تي رمى ما أنشي دبن درام يرومي إن أنك تي رمى يرم wato an kai mara'un kasara cikin mudari'i sai a ce rammun wa rimmatun shine baliya idan abu ya tsufa sai a ce ramma ya tsufa an gane ko baliyal azm qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim ina fata an fahimci in kuma igiya ce an ka ce ramma al-hablu bi ma'ana inqata'a ya yanki sannan kuma an ka ce ramma yarummu an kai ma ra'un damma mu yi hattara ramma yarummu to shi kuma wannan wato yana nufin gyara abu ramma shai'a ai aslahahu wato ya gyara shi shine wato asalin shi kenan sai kai hattara wajen abin nan to sannan kuma da mun ka ce kenan ba a cewa tarummul majda tarumul majda thumma tanamu laylan sai mun ka ce yaghussul bahra a'a yaghusul bahra domin ghassa shine abin da ya makure mutum wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima ko ba haka nan bane amma yaghusul bahra daga gasa ya gusu ne shi ne ake kira masanan musamman a yanzu ya nutsa cikin ruwa jiragen ruwa waɗannan na yaƙi wanda ke shiga ƙarƙashin ruwa ko ko na sifiri na ɗaukar kaya ana kiransu alghawasat an gane ko li'annaha tahusu fil ma'i an gane ko to ya gusu al-bahra man talaba al-la'ali jam'i ne na lu'lu'u al-la'ali da alhamza wa man rama al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-muhali sai ce mahali to yanka ce almahal shine juyawa ko ko lokacin juyawa daga hala ya hulu abu ya kewayo ina fata an fahimci shi yasa aka sanya mu suna shekara alhaulu saboda tana dawowa kuma yanka ce almihal ba almahal ba shine dubara an gane ko da tsananin makirci da azaba wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal in an ka ce almuhal shine abin da bai yiwuwa ya kamata mu ce wato wa man rama al'ula min ghairi kaddin adaa al'umra fi talabil muhali muhal sai muka gyara shi to shine kenan kuma akwai wata riwaya wanda ba wannan ba ta baitin tunda baitin tukka makana iske suna da riwaya daban-daban ake cewa wato ba tarumul majda ba turi wato turidul majda thumma tanamu laylan laqad atma'ta nafsaka bil muhali an gane ko wato laqad atma'ta nafsaka bil muhali laqad rumta al hasada bi ghairi harfin yaghusu al bahra man talaba al ahli kaji wanda shi ko sha irga da an karwato shi tarumul majda kana son daukaka thumma tanamu laylan sannan ka je kai bacci da daddare shi ko ce turidu kenan yace yace laqad atma'ta nafsaka bil muhali ka sanya ma rayuwarka son kwadayin abin da ba zai taba yiwa ba yace wato laqad rumta al hasada bi ghairi harfin kana son ka girbi abin girba amma kuma bi ghairi harfin ba tare da kayi noma ba ko ba haka nan bane yace to yaghusul bahra man talaba al ahli duk wanda yake son lu'lu'u sai ya shiga cikin mi cikin wato teku ya nusa ya je neman sa to waɗannan su ne nuqat da ya kamata a ce na yi bayanin su saboda kun san kullun mas'ala ta ilimi idan akwai wani abu wanda ya bijiro yana da kyau a yi bayanin shi domin bayani na ilimi bai takaita ba akan abu guda in ka ga inda akwai matsala sai ka yi bayani don saboda a fahimci ina ne aka dosa amma in ka san abu ka tsaya kana wani kwane-kwane sai a samu matsaloli masu yawa Allah ya taimake mu Allah masa ake maimaita wannan aya saboda bayani ya dan yi tsawo laqad nasarakumullah
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yana cewa kamar alakar wannan aya da sauran ayoyi laqad tadammanat al-ayatu as-sabiqa al-hath ala qital al-mushrikeen laqad tadammanat al-ayatu as-sabiqa ayoyin da suka gabata sun kumshi al-hath ala qital al-mushrikeen wato a motsar da mutane su yaƙi kafirai musulmi kenan ibtida'an min qawlihi ta'ala tun daga inda Allah subhanahu wa ta'ala ce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum an gane ko fa idan salaha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum sannan aka ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin aka ce qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin aka nuna cewa barin jihadi ba abu ne mai kyau قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين تدعى كده وانا تندك أنا أكفار موسد مسلمي zuwa gami zuwa ga zancen yaki to da ana tafi akan wannan sai aka ci gaba da bayanai na irin abubuwan da wato za a nunawa na irin warware alkawarin da suka yi da abubuwan da suka nuna cewa ya kamata a yaƙe su irin ta'addancin da suka yi na warware alkawali har suka yaƙi kabila ta Khuza'a waɗanda su kuma sun kulla ƙawance ne suna ƙarƙashin ƙawance na musulmai ina fata an fahimce ni to nan sai ce fal kalamu istinaful ibtida'i li munasabati al-gharad as-sabiq kenan wagga magana ta laqad nasarakumullahu fi mawatin kasira magana ce istinafun sabuwar magana ce wadda aka dauke da wani sabon sako ibtida'i wanda fara shi aka yi amma yana da alaka da abin da ya gabata li munasabati al-gharad as-sabiq domin yana da alaka da abin da ya gabata in an ce ku yaƙe su menene alakar shi na fatan ku ce me yasa me yasa aka ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira saboda mi saboda wanda ya umurce ku ku yaƙe su ya ba ku nasara a can baya ko ba haka nan bane kenan ko wanda ya saba baka ga al'ada zai iya baka ko ba haka nan bane ibn ashur yace wa asnadu an-nasra ila Allah bis saraha sannan an danganta cin nasara zuwa ga Allah li izhari don a bayyana anna isara muhabbat Allah wato fifita son Allah wa in kana baqiyat ba'd hududid dunya duk da yake cewa bai yiwa a ce kaso Allah kuma babu wani rabo a nan duniya ma'ana duk yadda muke aikin addini ai muna bukatar mu samu wani abu na duniya tunda cikin yaki akwai ganima ko ba haka nan bane cikin yaki akwai kaza idan kana aikin addini akwai aikin addinin da kuma kana samun ni kana samun wani amfani mutumin da zai gina masallaci za a biya shi kuma za a biya shi ba to idan an biya shi in yana da halin da ba sai an biya shi ba bai da bukatar wannan to amma tana yiwa yana da bukata tunda yana da iyali kuma bai da abin da zai ci da su to sai yayi don Allah kuma ya samu ya samu amfani amma kada yayi don saboda wannan kuɗin kawai za a bashi yayi asara mutumin da yake aikin gwamnati don saboda al'umman musulmi su ci gaba to wannan salari din nashi ba biyan shi akai ba shi yasa za ku ga 'yan shi'a kullun suna suka zuwa ga malamai musamman na saudiya sai su ce ai malaman misali duk limamin da ke ba da sallah a harami yana da biya kun san idan aka canza biyan limamin haramin makka zai kai kusan sefa miliyan goma namu duk limamin makka man haramin makka miliyan goma in yana ba da karatu a jami'a kuma yana da miliyan goma nawa kenan ashirin in kuma alkali ne a babbar kotu yana kai biyan shi kuma miliyan goma sha biyar nawa kenan sha biyar sun zan nawa 35 to akwai limamin da miliyan 35 ke ɗauka to kaga mun yi wa aiko shugaban ƙasar ofis to sai suna zagin malamai ta wannan fuskar ce ai misali kuma ƙasar saudiya ita ke kula da limamai za ku iske duk limami na juma'a ko a wani masallaci ke bada sallar juma'a karamci yana da kuɗi jika 500 in an mai da sefa na abu to sannan kuma malamai akwai wazara ta hayatul auqaf an gane ko inda ake kula da ayyuka na addini su ma waɗannan za ku iske ministry ministry ne ana ana biyan su sai ka iske minista na addini wanda ana masa biya sai ce to ai wannan kaga banna ce to kun ga wanda bai san ilimi ba sai san tsammani a to ai hakikatan ko haka ne a ba haka bane wannan aikin da suke yi don su kula da iyalansu don su yi ma addini aiki ba biyan su akai ba da biya yana zamantowa matsala cikin abin addini da Allah bai dace ya ce in an samu ganima a raba ta ba kuma sai an karba ta to kana nufin in an ci ganima kuma ai ma Allah aiki ba ba haka nan bane sai ya ce to kenan wa in kanat wato baqiyat fihi ba'd hudud ad-dunya kenan ko da son Allah zaka samu wani abu na duniya fa fihi hadd al-akhirah kuma kana da rabo na lahira wa fihi hudud ukhra min ad-dunya kuma zaka samu duniya dama an ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa hiya hudud an-nasr Allah zai baka cin nasara bima fihi da abin da ke cikin shi min ta'yidil jami'a na taimakon jami'a nan jami'a ba ana nufin ba jami'a wanda ake karatu na ana nufin jami'a abin da zai hada musulmi wa min al-maghalim domin ana jihadi da a samu hadin kai mutane in suna cikin matsala sun fi hadin kai in suna cikin wadata sun fi nisantar juna sun fi girman kai na fata an tunce ni wa min al-maghalim da kuma za a samu ganima a nan duniya wa himayatil umma za kuma a tsare al'umma min ittida'i ada'iha daga ta'addancin makiyanta wa zalika min fadlillah dukkan wannan falala Allah ce id atharu mahabbatahu ala mahabbati ala'iqihim ad-dunyawiyya id atharu domin sun fifita mahabbatahu son Allah ala mahabbati ala'iqihim daga abin da ya ta'allaka da su na duniya al'alaik su ne wato ka ce mu'amala ta duniya ko ko wato alaƙa ta duniya da wani domin tsakanin ɗa da uba akwai alaƙa tsakanin mata da miji akwai alaƙa tsakanin dukiya da mai dukiya akwai alaƙa yana son dukiyarsa to sai ka fifita Allah akan dukkan waɗanga ka ga sai Allah shi baka kai kuma abin da yafi don Allah akramul akramin da mun fahimci wannan to wannan shine alaƙar wannan aya da ayoyin da suka gabata domin muna yawan bayanin munasaba bainal ayat saboda fage ne mai muhimmanci wato kwarai da gaske an gane ko laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah subhanahu ta'ala ya taimake ku a wurare daban-daban malaman da ke kawo asbabun nuzul a cikin littafi ka kuma cikin mausu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab mausu'a ce da ta tattaro asbabun nuzul na alqur'ani kuma tare da fayyace waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba sai suka kawo asar guda hudu asar na farko shine asar na mujahid yace qala hiya awwalu ma nazala wannan aya laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira ita ce aya ta farko da ta sauka anzalahu Allah kenan ta'ala min surati bara'a kaga wannan shine ya kawo shi to mu kaddarta wannan asar sun ce da'ifi na bai inganta ba ta fuskar bi ta fuskar sanadin sa to ta fuskar ma'ana kuma bai inganta ba don suratu bara'a ta sabka kafin ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ayi fatahu makkah mun fahimci wannan aka tura abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in yaje yayi bayani tare da aliyu daga yaje bayan sa a karanta ta to shi kuma yakin hunaini an yi shi bayan ni bayan fathu makka to kenan cewa waɗannan ayoyin su ne suka fara sauka to kuma ba a yakin hunaini ba ina fata an fahimci ni to kenan kaga wannan ko ta fuskar kuma mi ta fuskar matanin sa bai inganta ba ina fata mafice kiran ko da sanadin shi ya inganta da mujahid na sai ai mai uzuri yayi kuskure ina fata mafice ni asar na biyu kuma shi ba an ƙara ruwaito shi daga wato shi ba mujahid suke cewa yace yu'arrifuhum nasrahu bayan an kawo ayar wato Allah yana sanar da su nasarorin da ya basu wa yuwattinuhum Allah yana kwantar musu da hankali asalin alwatan ko watana shay'a yatin ya zauna a wuri shi ko alhali tabbata abu yana da alaka da nutsuwa domin dan adam ba zai iya zama wurin da babu nutsuwa ba ko ba haka nan bane yace wa yuwattinuhum li ghazwati tabuk Allah yana kwantar musu da hankali ga yakin tabuka ina fata an fahimci to kaga wannan shi ma yace awwalu ma nazala min bara'a laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathira abu na farko wanda ya sauka shine wannan aya kaga shi ma mun ce bai inganta ba domin zancen yakin Hunayn ina fata an fahimci ni sai bayan fathu Makka ita ko suratu bara'a ta sabka ma kafin ni kafin ai fathu Makka sai kuma asar na uku daga Rabi dan Anas an gane ko suke cewa qala inna rajulan qala yawm Hunayn wani mutum ya ce ranar hunain lan nughlaba min qilla ba za a jarinjaye mu daga mutane yan kaɗan domin ranar musulmi suna da yawa sun kai adadi dubu goma sha biyu za mu zo bayani fa shaqqa zalika ala rasulillah sai wannan magana da ya faɗa ta yi nauyi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa anzalallah wa yawm hunain wannan kuma yace qala rabi'u rabi'u yace wa kanu 12000 sun kasance mutum dubu goma sha biyu minhum alifani alfani min ahli makka akwai mutum dubu biyu na makka wanda sun ka musulunta wannan asakin bai inganta ba na cewa wato wani mutum na faɗi wannan magana sannan wannan aya ta sauka ina fata an fahimce sai asar na uku wanda an karwato daga ikrima yace cewa lamma kana yawm hunain ranar hunain da ta kasance wato ranar da hunain yakin hunain ya kasance wallal muslimuna musulmai sun juya wa wallal mushrikun kuma mushrikai sun juya وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم شي kada ya tsaya fa qala yace ana muhammad rasulullah yace ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talata marrat so uku wa ila janbihi wa ila janbihi zuwa ga gefen sa kenan ko a gefen sa ammuhul abbas akwai babban sa abbas fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li ammi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma babban sa abbas ya abbas addin ya kai abbas ka kira ya ahlal shajara ya ku mutanen shajara fa ajabuhu min kulli makan sai suka karba mishi ta kowace wato ta kowane bangare labbaika labbaika hatta adalluhu bi rimahihim har sai suka yi masa inuwa ko suka kewaye shi da wato masunan su thumma madha sannan ya shude fa wahaba Allah lahu dhafr sannan Allah ya bashi cin nasara fa anzala Allah wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin sun kace wannan athar da'ifi na domin nan cewa sun ka ce walla asarkin da'ifi na amma akwai ta hanyoyin da ake nuna musulmi sun gudu kuma daga baya suka dawo amma shi wannan asar zuwa ga wannan bawan Allah ikrima shine bai inganta ba yana da kyau mu fahimci wannan an gane ko to wannan shine abin da ya shafi asbabun nuzul ina fata an fahimce ni ma'ana wato sabubban saukar aya shin sun inganta ko busu inganta ba in busu inganta ba shi kenan sai a ce wannan bai inganta ba ko wannan ya inganta in dukkan su suka inganta kuma dukkan su sun inganta sannan a duba shin dukkan su su ne sanadiyar saukar ayar kai tsaye ko ko wani daga cikin su ba asbabun nuzulu bane kai tsaye amma dai yana shiga karkashin ma'anar aya yanzu za ku ga cikin asbabun nuzulu an kawo wani abu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faru to kaga kuma wannan lokaci babu shirin to ya za a yi na mutu sababun nuzulu sai a ce a'a ana nufin wannan abin ma'anar ayar ta shafe shi shine abin da ake so a ci amma dan qur'ani yunus sai ka ji ce kai ka je wai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai an kace sababin nuzul kuma bayan ya kaura kaga yana son yirmi yana son ya ƙaryata wato alqur'ani dan haka waɗannan mutanen masu shubuhohi ku ya tara da su domin mutane ne waɗanda kullun kokari suke su kawo akwai matsala cikin hadisai kaza kaza kaza alhali kuma shubuha ko cikin qur'ani ana nemo ta Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أي داما كافر سكي فسوكا زوال القرآن الله سكتي يا بغى مثالي لسورو مي الله دي بغى مثالي لسورو إن فتأفتين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وما كان بني سي الله يا بغى مثالي لكم مي لكم جزو جزو ko ba haka nan bane eh masal ladina takhadhu min dunillahi awliya'a ka masal al-ankabut takhadhat bayta Allah ya buga misali da kuji ko kuda ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw istama'u la tami Allah ya buga misali da kaza da kaza kullun suna suka ce sa kullun in suka yi suka sai Allah ya ce ga abin da zaka ci kullun in suka yi suka ga abin da zaka ci musu ta haka wannan ko alqur'ani ana masa shi saboda zuciya bata da kyau ina fata an tunce ni akwai al-afkaru sabiqa dama in kana da maki da an ce yayi kaza sai ce ai na hada muku wannan kadan na da gaskiya aikin shi ko da ya aikata ko bai aikata ba wannan ai kaɗan na wannan ba ku ga komi ba saboda dama tunaninka bai da kyau game da shi in kuma masoyinka da in yayi laihi dubu da an faɗa sai ce a'a yalla dai akwai uzuri yalla akwai uzuri kai ba kai ba kowa uzuri sai wanda kace so Allah ya kyauta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a wurare daban-daban Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an yace Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abin da ya samu musulmai a ranar Hunain an gane ko sannan kuma ya faɗi abin da ya same su a ranar Uhud domin farko an samu matsala a Hunain sannan aka samu nasara haka yakin uhudu shi ma an samu mi an samu matsala wato an fara samun nasara daga farko sannan aka samu sannan aka samu matsala kenan kaga akwai alaka ta mushabaha irin abin da ya shafi musulmi shi yasa ya kawo shi kuma wancan yaki ne wannan yaki ne kaga dole sai aka samu alaka tsakankanin mi tsakanin ma'ana ayoyin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون سنة الله تشجمد ياكم أهد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم آية إذا دام سكف الآبن دي سابسوا واتو ياكم أهد sannan kuma malam ya ce to Allah ya ishara nan ya karbi tuban waɗanda suka juya a ranar mi a ranar Hunayn kenan can ya faɗi cewa ya karɓi tuban waɗanda suka juya a ranar Uhud innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum afa da shi da tuba nan dai an karɓi tuban su an gane ko sannan kuma nan ma a yakin Uhud wa yakin Hunayn an karɓi tuba thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim sai ka hada alaka tsakanin aya da aya in ba haka ba yanzu ɗan ƙur'ani na cewa can an ce kaza can an ce kaza to amma idan ayar ƙur'ani aka kawo sai kaga ya rikice bai masa abin da zai cewa ba laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a wurare daban-daban ina fata an fahimce ni Allah ya taimake ku a wurare daban-daban mawatin jam'i ne na mawqin in an ka ce watsana ya sauka a wuri yaqinu asalin shi yaqinu ne sai a ce watsanan ya zauna a wuri shi shi yasa mai yaudarar kasarsa mai yaudarar al'ummar da yake cikinta wato alwatan kinan sai a ce ba'ul watsana bil batan sun sai da kasarsu da cikinsu ina fata an fahimce ni an gane ko to wannan shine mawqin shine jam'insa wato mawqin shine mufradinsa ma'ana kana iya cewa mawqin wurin da mutum ya zauna mawqin an gane ko lokacin da mutum ya zauna a wuri mawuƙin yana ɗaya ɗaukar masdar zaunawa da kanta ina fata an fahimce ni sai ko kuma ka zamanto wato ismul masdar kenan kal maw'id kana iya cewa maw'id domin an ka ce maw'id yana iya zamantowa masdar ne ba ismul zamani ba ko zarful zamani ko zarful makan laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a wurare daban-daban an gane ko wuraren da aka yi yaki inda Allah subhanahu wataala ya taimake ku Allah ya taimake su a Uhud ko bai taimake su ba walaqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla to aurare daban-daban Allah ya taimake su wa yawma hunain amma ranar hunain iz a'jabatkum kasratukum lokacin da yawanku ya burge ku ya kayatar da ku an gane ko wato yawanku ya burge ku shikenan falam tughni ankum shay'a wato wannan yawan bai amfane ku da komai ba yawan su sai ya burge su nan malamai suka ce wa yawma hunain shi yawma hunain na an samu abinda ake kira ishkal fil lugha ishkali na lugha laqad nasarakumullahu ay wallahi laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira allamul muwaqqi alil qasam Allah ya taimake ku a wadansu wurare daban-daban to mawatin wuri to wa yawma hunainin ranar hunain to ba a yin atafin wuri da kuma zamani domin ba abu guda bane zamani daban kuma wuri daban ko ba haka nan bane to ya zamu yi da wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce za a ƙaddara fi laƙad nasarakumullahu fi mawaƙina kathira wa fi mawaƙin yau mai hunayi kuma Allah ya taimake ku a wuraren hunayi kinan sai zaman to haka na za a ƙaddara shi sai ka huta waɗansu kuma daga ciki suka ce a'a abinda ake nufi laƙad nasarakumullahu fi mawaƙina kathira an gane ko kenan laƙad nasarakumullahu fi mawaƙina kathira wa fi yau mai hunayi sai ya zama to ka ƙara fi ba sai ka ƙara mawatsin ba in ka ga dama waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abin da ya kamata a ce ayyama yau mu hunainin kenan ranakun hunain sai ya zamanto laqad nasarakumullahu fi ayyami mawatin kathira wa ayyami yawmi hunainin id a'jabatkum kathratukum abu na hudu waɗansu daga cikin malamai suke cewa abinda ake nufi da al-mawtin shine al-waqt domin dama mawtin yana iya ɗaukar makan mawtin yana iya ɗaukar zaman kenan nan sai da mutu da qad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a lokuta daban-daban masu yawa wa yawma hunainin kenan sai da mutu atafi na akan shi Allah ya taimake ku a lokacin hunaini sai da mutu ba a samu matsala ta luka ba akwai bayanai da dama amma waɗansu malamai suke cewa to in an kaci laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a wurare daban-daban to wa yau hunain ne iz a'jabatkum kasatukum to ranar hunain kuma sai ni sai yawan ku ya kayatar da ku to ya anka ce shi da yau da mawqin duk abu guda ne to ai ba duk cikin yau hunain bane iz a'jabatkum kasatukum cikin sashen yinin ne ta gabatar da su to ya rayi a ce badalin sa ne kaga in an ce wane badalin wane ne madadin sa ne kenan 100 bisa 100 ina fata an fahimce ni badalul kulli min al kulli amma an yi musu raddi aka ce a'a akwai badalul ba'd min al kulli Allah ya taimake ku a cikin wannan yini wa yawma hunainin a cikin sashen shi sai zaman to badalul ba'd min al-kulli ne wato sashen wannan yini ne a ajabatuhum kasratuhum yawan su ya burge su ya kayatar da su yan uwa musulmi wannan yaki na hunain yaki ne wanda yake yana dauke da bayanai daban-daban wanda ba za mu iya tantance su ba ko mu kawo su gaba daya amma ga kaɗan daga cikin abin da za mu kawo na alƙaluma sannan mu ci gaba da karatunmu yakin hunain malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato bayan an yi fathu makka ya shiga wato da mutum dubu goma wato sha biyu suka ce kenan ya samu mutum dubu biyu sun karu sai suka zan dubu goma sha hudu waɗansu suka ce a'a mutum dubu goma shiga ciki tare da su amma kuma sai ya samu ƙarin mutum dubu biyu da suka musulunta waɗansu kuma suka ce a'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga da mutum dubu goma sha hudu ne amma sai ya samu ƙarin mutum dubu biyu suka zan dubu goma sha shida amma zance mafi inganci abinda malamai suka tafiya akan shi ya shiga ne da mutum dubu goma su ne aka je aka yaki da su ina fata an fahimce mu to bayan an tafi da su wajen yaki to shikenan sai aka shirya yaki bayan an yi fathu makka sai aka je yakin hunain to da aka je yakin hunain shi hunain wadi ne in an ka ce wadi shine wani rahi malamai suka ce shi na cikin wadin min audiyati tihama tihama kamar tudu ake cima tudu da larabci amma na ana nufin wato wani wuri da ake cima tihama bai na makkata wa ta'if shi hunain tana tsakanin makka da ta'if lokacin da muka je karatu a kasar saudiya na gaya muku ko ba haka nan bane mun je an kai mu a wurin dutsen har yanzu yana da sauran duwatsu da suke kewaye da shi malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko ya yi buɗe makka ma'ana an yi fatho makka ashirin ga watan ramadan sauran kwana goma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya cika waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshen ramadan sannan kuma ya ƙara kwanaki guda biyar na shawwal a cikin garin makka sannan kuma wato sai ya je yaƙi bayan kwana goma sha biyar ya je zai yaƙin hawazin ita ce ƙabila da ake kira kabila ta hawazin to kinin bayan sha biyar ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita sannan su kuma kabila ta hawazin sun ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kai musu haji na fata an fahimta sannan kuma dama ta'if ai wannan yankin ne aka jefewa aka jefi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon da'awa to suna da wani shugaba ana kiran shi Malik bin Auf an-Nasri wannan mutum shine shugabansu da ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zo shikenan sai shirya ya zo ya tattaro mata ya tattaro yara ya tattaro makamai ya tattaro kowa da kowa ya ce aje a yaki to amma sai aka ba shi shawara aka ce mishi ba an yaki haka ka bar mata da yara a gida amma ku je da ku da sojoji in an ci in kun ci yaki ku dawo da ganima in an ci ku da yaki shikenan ƴaƴanku da matanku suna can amma shi da yake mutum ne mai girman ka sai ya cewa shi bai yarda ba kamar yadda Hitler da aka ce mishi yakin yayi masa yawa ya taba nan ya taba can zai gajiyar da shi ya kiya sannan kuma an nuna masa rashi akwai sanyi kada akai hari ya ce a'a sanyi zai zo yayi hakuri har sanyi ya wuce ce a'a bai yadda ba to kaga abin da suka karya Hitler ke Hitler ya yaki wancan da wuri guda yake yakin da wato abu ne in Allah bai kaddara shi ba ya kasancewa yana yin yaki da ƙasa ɗaya zai iya cin ƙasashe amma bai bude makansa yaki fage daban-daban sai abin ya rinjaye shi na biyu sanyi a rasha su sun saba da sanyi shi bai saba da shi ba sojojin su saba da wannan ba ya ce aje a yi yakin kaga ana hankalta ma lokaci kai sai ce aje a buga yaki ko da aka ce aka buga yaki ina to almuhimmu dai sai je wur- yalla- suka laɓe cikin wani rahi da masu halbi da masu komi to lokacin da aka zo wajen wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tare da wasu mutane ashe sun shirya sai ya ce kawai a bijiro musu ka san abin da zai zo ma bagtatan ko zarumi kake wani lokaci tsoro na iya kama ka to ko da suka fito ina subhanallah suka halba eh, abubuwan halba wasu mutane da yake abin ya zo musu ba zata sai suka waci abin da ya saura manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana akan alfadararsa mace ta alfadari kenan an gane ko wadda take fara ko kuma ash-shahba'u wadda tana tare da launi na badda badda wanda suke cewa badda badda shine ash-shahba launi mai kama da wato ana iya fassara shi da eh, jajajaja tare da fari fari ko wato fari tare da mi tare da wato abin da jajaja shine ake kira wanda yake rike da wannan baghla ta manzo sallallahu alaihi wa sallam alfadara shine am- baffansa abdul muttalib abbas bin abdul muttalib an gane ko sannan kuma suka ce a'a wato wanda yake rike da ita an gane ko shine abu sufyan ina fata an fahimce ni kenan shi shi ke rike da sirdinta shi kuma wancan yana rike da mi yana rike da abin da ake kira zimam ko hakama in an ce hakamatu shine wato abin nan eh, igiyar da ake rike abin nan lokacin da suka kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hari duk saura sai suka waci yan kadan da suka yi saura tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi saura tare da shi to in shi a sai su yi suka ce to kai kajiya lokacin da aka kai hari waɗanda suka yi saura tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ali ibn Abi Talib ne ɗaya ya saura da Abbas ibn Abdul Muttalib kaga yanzu an faɗi Abu Sufyan amma sai su ƙetare shi su ce bai daga cikin su ina fata an fahimta almuhimmu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kutsa yana cewa alan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib ni ne annabi ba ƙarya kuma ni ne dan abdul muttalib malamai suke cewa daga nan mutum ya halatta ya ce ma kakan shi baban shi domin abdul muttalib ba babansa bane kakansa ne annabi yusuf ya ce wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaquba kaga ibrahim ba baban shi bane baban kakan shi ne ina fata an fahimta dan haka in kace kawai ne zai ce maka ka aikata bid'a bayan an fita wannan yaki Allah bai ba su sa'a ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya ya ce ayi kira inda an kace yayi kira din nan to a riwayoyi tabbas ya inganta wacce riwaya ce bata inganta bata cikin al-isti abu bayan asbab ya ashabu shajara ya kuma abuta shajara Abbas ya daga muryarsa ya al-muhajirun ya al-ansar ana ta kiransu da sifofin su sai suka juyo to da suka juyo sai suka haɗu aka je aka yaki aka eh, kare da waɗannan mutane sannan kuma daga ciki aka ce mi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu mummunan addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai musu mummunan addu'a ba bayan ya kewaye su an sun gudu sauran ya kama su waɗansu suka zo suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi mutum ne mai daraja mai kima ya taimaka ya ba su ‘ya'yansu da matansu tunda an ci su da yaƙi an gane ko kuma a ba su dukiyarsu to ina ganin aka dai abinda aka ba su aka ce su zaɓi ɗaya ko su zaɓi dukiya ko matansu da ‘ya'yansu ƙarshe sai suka zaɓi suka zaɓi matansu da ‘ya'yansu suka bar dukiya dole haka za a yi ko ba haka ba tunda yan abu yayi wahala ya zamanto matsaloli ne guda biyu dole ka faɗi matsalar da tafi zama karama to shikenan waɗansu daga cikin kuma eh, mutane suka ce su bayan su ba za su bayar ba sai dai a biya su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka ce ya ba su har wata daga cikin su waɗanda wata mata wadda tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wato aka yi mata eh, aka rene ta tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ma an kama ta amma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a sake ta to wannan a gurguje shine abin da ya faru a yakin Hunayn sai mas'ala ta ƙarshe shine cewa bayan an raba ganima an kare kaf amma ba a ba an sa mutanen Madina ina fata an fahimci ni to shikenan sai magana ta fara tashi kus kus kus kus kus kus abin da sani ke so in kawo wannan kissa kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari akwai wanda ake ce ma Sa'ad bin Ubada an gane ko jagora ne daga cikin mutanen Ansar sai ya zuwa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulullah hadha alhayy min al-ansar wajadu alayka fi anfusihim ya ce waɗannan mutane na ansar sun samu wani abu cikin ransu kenan sun ji wani haushi qala fima to mi cikin mi saboda wani dalili qala sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan shine wato ka raba ganima amma su baka ba su ba ana cewa ya raba ma ɗan uwan shi ganima da kuma sauran mutanensa amma su ya bar su kun ji matsalar duniya fitina ta dukiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa aka tara mishi su da yasa aka tara mishi su sai ya musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa tambaye shi fa aina anta min zaka to kai kuma menene ra'ayinka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana so ya ji labarin sa yace ya rasulullah ma ana illa mar'un min qawmi ni ba wani mutum bane illa ni ma ɗaya daga cikin mutane na bai koyi ko ni ba ma'ana irin ra'ayin su shi gari ni ka ko ga yanzu irin wanga shi adda waya mutum ya ga maka hakika na bin cikin shi ina sai da yace ce to yalla yalla shi na nan shi na ta abin nan babu gaskiya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a tara mutane da aka tara su yace ya ma'asharal ansar ya ku mutanen ansar kenan yanzu za a yi bayani alam atikum dullalan fahadakum Allah ashe ban zo muku ba kuna batattu Allah ya shiryar da ku wa alatan fa aghnakum Allah sannan kuma ba kuna talakawa ba Allah ya wadatar da ku domin mi domin sai Madina ta koma babban gari da ba babban gari bace wa a'da'an fa allafa Allah baina qulubikum ashe ban same ku ba kun da aka fina akan abin da gabata ashe ban same ku ba maƙiyan juna Allah ya haɗa zukatanku waskuru iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum an gane ko fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana qalu bala suka ce haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ala tujibun ya ma'shar al-ansar shin ba ku bani amsa ku ma ku bayar mini mana ai kuna da abin da za ku bayar mini qalu suka ce to ma naqulu mi za mu ce an gane ko ya rasulullah suka ce mi za mu ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suna cewa al-mannu lillahi wa rasuluhu baiwa ko gori shi daga Allah da manzan Allah domin mu ba mu isa mu goranta ma Allah ba ba mu isa mu goranta ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba yace a'a in kuna da abin cewa sai ku bada amsa sun kace musa abin da mu cewa ba bima nujibuka almannu lillahi wa rasulu qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi law shi'tum wallahi inda kun so la qultum la da kun ci ina fata an fince ni fasudiq fasaddaqtum wa sudiqtum fasadaktum da kun yi gaskiya wasu diktun kuma da za a gaskata ku mi za su ce za su iya cewa kenan cewa mi za mu ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za ku iya cewa shin baka zo muna ba taridan ka zo muna an kuruka an gane ko ka zo muna an kuruka fa awainaka sai mi sai muka karo ka ma'ana muka baka taimako domin daga maka aka koro shi kenan su suna suna da wannan hujja misali suna iya fadar wannan duk da yake ba a gaya ma manya wannan balantana babban da ya fi kowa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ailan ka zo muna kana talaka ma'ana da shi da mutane suke nan fa asainaka sai muka taimake ka da dukiyar da Allah subhanahu wataala ya baka ya ba mu wa khaifan ka zo muna kana cikin tsoro fa amman naka sannan sai muka mi suka ba muka baka aminci domin su ne suka tsaya aka yi yakin udu aka yi yakin wato badar kenan wa makhzulan ka zo muna an yarbe ka ma'ana an ki taimaka maka fa nasarnaka sai muka taimake ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu almanu lillahi wa rasuluhu sai suka ce a'a har yanzu dai godi shi na ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimce ni shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atajiduna fiye fi lu'atin min ad-dunya lu'a'a da lamun da ainun da alif da ai da ainun da ta'u shin saboda abin duniya za ku yi za ku ji wani abu a cikin raina ina fata an fice ni lu'atin min ad-dunya saboda wani abin duniya za a ce kun samu wani abu cikin ranku game da ni ai bai dace ba ina fata an fice ni manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwatanta musu ma'ana da kun duba kun gani saboda wani abin duniya ta'allaftu biha qauman na nemi in kwantar da hankalin waɗansu in jawo su zuwa ga addini aslamu waɗanda sun ka musulunta ku kun rage ku musulunta kun san addini ba ku da bukatar abin shi yasa babban matsalar Afirka da kasashen Larabawa in an ka ka taimako masu karfin ne ga kwace shi ko su sayi ko su yi kona da shi shi yasa talauci bai taɓa karewa ba in ana rabo wanda bai yadda ce ma ya karo na shi shine ke zuwa ya amshi to ku kun rage kun san addini ba ku da bukatar wannan ina fata an fahimce ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kaltukum ila ma qasama Allah lakum min al-islam suna nemi dukiya na ba su saboda addinin su bai karfi ba ku kuma na bar ku saboda na san addinin ku tabbataccen addini ne Allah ya ba ku babban rabo shine addinin musulunci yasa kasashen musulmi da a ce turawa suke da komai na duniya mu ba mu da komai sai musulunci mun fi su domin mu ne ke da abin da za a tsira duniya da lahira amma da ka ga mutum duniya ta sha maka addini bai sha mai kai ba to da ka gan shi cikin aikin addini wannan mutum virus na hatsari na fata ana fahimta ta to wannan na kawo shi mutane za su iya koma cikin littafan sira domin akwai littafai daban-daban in ka koma cikin sahihul bukhari cikin sahihul muslim kitabul magazi ko babul magazi inda aka yi bayanin yakin hunain da littafai na sira waɗanda suka yi bayani da asiran nabawiyya min masadir hal asliya ina fata an fahimci ni da littafin sahihul sira na sheikh nasiruddin al-albani da ar-rahiqul maktum na sheikh imam mubarak fori zaka tattaro waɗannan littattafan da sira ta ibnu ishaq da ibnu hisham kaga wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kuma da yadda yakin hunain yake da irin darussan da zamu ɗauka a ƙarƙashin sa wannan na ɗan yi takaitaccen bayani ne kan wannan yakin sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa al-azmun nabi a ƙarƙashin wannan aya ya ka bayani mai yawa wanda ba za mu iya kawo shi ba na ɗan tsakaro ne daga cikin al-azmun nabi da sauran littattafai na sira da bayanin da sun ka tabbata a wannan yaki a ƙarshe sai mu gane cewa fitinar dukiya fitina ce mai yawa fitinar dukiya fitina ce mai yawa mine ne fitinar ku diba irin yadda dukiya saboda fitinar dukiya Allah subhanahu wata'ala bai yadda ba wani ya raba ta sai ya raba da kanshi ganima wa ya raba ta Allah واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فيئي wanda ake shi ma wani nau'i ne na ganima amma ba ganima bace tunda an je ne an yaki kafirai amma ba a yaki ba aka kwace dukiyar sai Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum sannan kuma rabon gado da Allah san cikin dukiya akwai fitina sai ya yi bayani da kansa yusikumullahu fi auladikum lidhakar mithlu hadhil unthayayn har zuwa karshe zakka da Allah sa akwai fitina wajen rabon kuɗi sai Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimul hakim amma duk da haka sai an yi zargi annabi allazina yalmuzuna almutawwi'ina min almu'mina fi sadaqat gashi nan dai saboda fitina irin ta dukiya kuma kadima cikin ansar ne aka samu wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ashe cikin tafiya ta addini dan an ce wani ya ci kuɗi cikin kungiya ko da ƙarya ne ana iya kirkir ƙaryar sannan kenan in an ka zo rabon kuɗi ashe dole ana iya samun sabani domin waɗanda mutanen sun fi mu imanin sun fi mu sanin abin da ya dace amma idan aka kwatanta gaskiya zargin mai zargi kare da ka in dai ka kwatanta gaskiya kada zargin mai zargi da ka don duk duniya ba wanda ya ce ba za a zarge shi ba amma in ka wuce sata ba ka wuce zargi ba kanka kai kanka inda za a toho maka la talumanna man asaa adhanna bika idza ja'alta nafsaka hadafan lituhba kada ka zargi wanda ya muna na maka zato in kai ka zo wurin da ko kai aikin da za a tuhumce ka ka zo ka dauko butalin giya ka wanke shi ka sa ruwa ka saka shi cikin firjin ka zo ka aje gaban ka mutane suna biya suna maka sallama kuma ka ce kai an san ka ustazu na ko mallan na ba giya haka sha ba ina ba da dalili ka rasa duk butalin da zaka dauka sai na giya ka zo ka yi tsaye da mahaifiyarka sama hanya ko yakka ko kanwarka a ce a ai kanwata ce ko wane ne zai gane cewa yakka ce ko kanwarka sannan ba ko an gane su makiya ina za su yarda su gane ai wallahi ba za su gane ba sai an ce an gane ka tare da karuwa a huta wannan shine dabi'a su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tayar da ɗaya daga cikin tare da ɗaya daga cikin matansa waɗansu gare shi da cikin musulmi suka yi gaugawa ce a ala rislikuma ku tabi hankali yace inna zaujati mata ta ce suka ce a'a la natahimuka ya rasulullah ya ra'i hadda subhanallah ba za mu tuhumce ka ba yace a'a inna shaytana yajri min al-insan majra dam shaytan yana gudu cikin jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana da haka ai hatara irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tarke mu almuhimmu Allah ya ce to laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah ya taimake ku a wadansu wurare wato daban-daban wurare ne masu yawa wa yawma hunain ranar hunain nan an kawo hunain sun ka ce ismun ne wato suna ne na wadi an gane ko shi yasa sace yawma hunainin amma da ya sanya shi suna ne na wurin ba wato rafin ba da sai zaman ya ce wa yawma hunaina amma sai ce wa yawma hunainin saboda mi saboda ya dauke shi suna ne na wadi shi ko suna na wadi ba dai shi da suna na buka ba wannan rana id a'jabatkum kathratukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku ya burge ku sai an kamance da Allah an gane ko akwai wani malami daga cikin malaman kasar Libya ana kiransa Muhammad al-Ali Sallabi yana da littattafai cikin tarihi ya yi rubuce-rubuce kwarai da gaske a cikin littattafan tarihi ya kai rubuta littafi kusan 18 zuwa 20 ko 20 da wani abu an gane ko duk da yake wasu malamai suna cewa kamar bayani ya fi yawa ma'ana tarihin shi bai da kattatan cewa amma dai ya rubuta wani littafi sunansa fiqhun nasr wa tamkin ya za a gane a samu nasara ya za a samu mi wato annasu ya za a za a yi taimako ya zo wattamki da Allah ya tabbatar da mutane to ya rubuta littafi akan wannan da sauran littattafai ma'ana yanzu musulmi muna buƙatar Allah ya taimake mu ya ba mu nasara to ya kamata mu san fiqhun nasru wattamki ya za a yi a samu nasara kuma ya za a yi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu domin nasara tana da mi tana da asbabu guda biyu akwai al asbabul khafiyya abubuwan da ake gani an gane ko yanzu makami mu mallaki makamai ai asbabu zahira ne ko ba ka bane jirgin sama jiragen yaki sojoji masu yawa makamai irin waɗannan da ake amfani da su ai duk abubuwa da waɗanda asbabul zahira ne to kuma akwai al asbabul khafiyya waɗanda ba a gani shine misali ƙarfin imani daga ciki mala'iku su zo su taimake ku daga ciki Allah ya ba ku dabara yadda da ku yi kurin jaye su to akwai al asbabul zahira akwai al asbabul khafiyya to galibi mu yanzu abinda muke tunani al asbabul zahira ya za mu yi Allah shi taimake mu a'a abu na farko shine a yaƙi shirka a samu mutane masu tauhidi sannan kuma ya zama to za a yi abin ne don ɗaukakar da kalima Allah niyyar mai kyau ce an samu ilimin duniya ko da makamman mu lalle Allah ya ce mu nemi makamai to amma mu hada da al-asbabul zahira da asbabul khafiyya ayoyi na alqur'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كاغنن الصلاة نن كرفم يأكي نما كره الروحي sannan kuma aslihatahum makamansu ka amince da wannan ka amince da wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan sace mi fasbutu kaga na asbabu zahira wa dhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun kaga ni al-zahira wal khafiyya ina tauhidi wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a haka an kace a hada asbabul zahira alladhina in makkannahum fil ardi wa la yansuranna Allahu من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أحد أسباب الظاهرة أسباب الخفية shi yasa waɗanda suke ganin suna da yawa suna da ƙarfi sai Allah faɗa musu ba daga nan take ba قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار التي وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يوم آية تاتن يلوكتي أما أنا لما بدك ساتي من زوادة متاشئة أكن لقد نصركم الله كرنت آية مسابلة ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh